إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na Rajab hijira shekarar 1438 wanda ya dace da hudu ga wata na hudu shekara 2017 sha Allah za mu ci gaba da karatun littafin alwajiz fifike sunnati wal kitab aziz yau za mu yi darasi na cikon 100 daidai darasin mun 100 ne daidai insha Allah yau mun yi shiri 99 yanzu yau za mu yi na ɗari daidai insha Allah a shirinmu na ƙarshe na 99 mun kawo ƙarshen zamu ce ɓangaren ibadat mun yi bayani kan mun ƙare kitabu tahara mun yi kitabu sala mun yi kitabu zaka mun yi kitabu saum mun yi kitabu hajj shi ne ƙarshe yanzu za mu shiga sabon kitab kitabun nikah wa wannan kowai a ce kitab kenan kalkashin shi duk abin da yake da alaka da wannan masala za mu ji ta ana kamar da yake harko magabata sukan yi littahi misali tahara kince kun sai a littahi kurin gashi kitabun tahara kadai kitabun salata kadai za a yi duk abin da ya salla a kawo daga baya ci gaba nasa imam malik su ne horakon gama kutub kwamce littafai kitabin wannan da yawa a cikin littafi guda kowanne da ya ce kitabun nika yanzu misali na cikin kitabun nika kinan kitabun nika a nan zai kokarin kawo dukkan abin da yake da alaka da arme sai hora da hukumuhu shi armai da za mu magana kan shi mai matsayin shi ko mace hukumcin shi a cikin musulunci mai matsayin armai sai ce an nikahu min akad sunan mursalin armai iya daga cikin sunnoni mahi ƙarhi daga cikin sunnonin manzannin Allah sunna ce mai ƙarhi cikin sunnonin manzannin Allah sai ka maka misali ko madogara ci kala ta'ala walaƙad arsalanna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriya Allah subhanahu wa ta'ala labari cikin suratul ad ayat 38 cewa mun aiko walaƙad arsalna rusula mun aiko da manzanni min qablik kayan kai ka zo wannan manzannin waje an nanan azuwajen zuriya mun sa musu mata da iyali da ɗiya za mu ci kenan wannan shi ne kekata ke manzannin ɗaya cikin sunnonin manzannin allah kenan yin aure da hurku ya ce wa yi kurau tarku da gairu uzar kuma shi alme an ki mutum ya bar shi yin alme ya zama na gwabro don ibada an ƙi haka an ba wani uzuri karkashin wani malamai ke bayani kan misali arme cewa uzuri zai igitowa mutum misali yanzu irin cikin magabata akwai musu arme ba misali irin su kawai bin taimiyya kurin gwagwar mayya kullum ana gidan kasu an mutu jihadin karantarwa a bizar sam ya ramun ba ba don bawai arman a dama ce ba samu ba kusa daga arman zai kawo sun cikas amma ba wani uzuri ba arme a cikin sunna ta manzannin allah ya ce dalilin da yake kawo maka haka don komi da mamin bayanin wannan da ta magabata hanya ta salafa salih dukkan abin za a ce ma kaza haramu ne kwace ma wajibi ne mustahabbi ne wajibi ne ka haramu ne makaru ne za ka maka dalili ba haka ba kurin a ce maka haramu ne kuma an kyale ka za ka maka madogara me yasa aka ce ma kaza haram ne me yasa a ce ma kaza wajibi ne me yasa a ce ma kaza misali mustahabbi ne ko me yasa ka maka dalili yanzu wannan magana da yayi ta ba a san kin barin arme ba uzuri sai ce yi da hadisi Anas bin Malik sai kama ka wata ruwaya wadda imam bukhari ya kawo ta muslim ya kawo ta haka imam nasa'i ya ce ƙar in ja anas bin malik yake ba labari ya ce ja salatu rahadin ila biyu ta azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'aluna an ibadati nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru kanahum taqaluha faqalu wa aina nahnu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر abinda yake abin makaranta anas bin malik ke cewa wasu mutane uku sun zo gidajen mata na sallama suka yi tambayar yaya manzo Allah ke ibada shi in cikin dare irin azumi yaya ne suka samu suka ne kamar sallama ne mara hoto ne yaya manzo Allah ke ibada shi falamma akhbiru da aka ba su labarin kinan duk wanda gidan da aka ba su labarin abin da aka sani ni irin yanda yake ibada ka annahum taqalluha he suka kaman abin da kai abin ibada ta kadan wannan wannan ne ai wannan abin kadan ne dan dai ko wannan dai kun dai kun kun dai kun manzo Allah ne shi yasa ya tsaya aka amma abin wannan ibada wannan abin ya kadan sun ga abin ya kadan sai suke sai suke cewa aina nahanu mai rasu da zalama ina mu ina manzo Allah ina mu na manzo Allah zan biya shi kai wannan abun ya kadan mu dan dai dan manzo Allah ne wa ina ne mai rasu da zalama alhali shi manzon Allah qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mutumin da aka gafarta ma zinin da da wanda yayi da wanda ma iya gaba an gafarta mishi zan biya shi yanzu sai kowa a cikin su ya doki irin niyya tashi abinda ran shi ya riya mai ga shine daidai shi mutum uku ne faƙala a hadu sai ɗayan uku ya yi ce amma ana ni dai kenan matakin zan ɗauka ni ɓangare na fa'ana usallin laila abada a dindin duniya na ƙare barci kurshin sallah kurum zai ta sallah tsawon dare kurum zai ta sallah kurum yi na makai na alƙawalin na ɗaukan makai na alƙawalin sallah dukkan dare kullum da kurshin sallah wa qala al-akhar sai daya a cikin uku shi kuma yake cewa ana asumu dahar wala uftir ni kuma kuma maka daga yau azumi dai ya abada kullum na kare cin abinci da rana kullum zai azumi ci da na kare wa qala akhar sai dayan shi ma na uku ce daya cikin uku yace ana atazilu nisa fala tazawwaju abada ni kuma bangare na arme dai ha abada na kare dan an da kai matsala ko suna uwa nan rayuwa ko yana kaza ko arme na tsari ba da sha'awa har abada wannan arme shikenan haka kowa shi wannan sallah cikin dare shi wannan kullun azumi shi wannan bai arme me bai arme kiran ibada kenan duk magana ce abin canza ne sai wannan abin da suka faɗa an ji wannan ya takaita ruwa ta zo da manzala ya zo gida aka bashi labari sallallahu alaihi ga abin da wasu cikin sahabban ka suka zo wasu mutane ga irin tambayoyi da suka yi ga amsa da aka basu kuma ga abin suka daukar ma kansu sai manzala sai biyu su sai tare su a jabi su gaugawa na ya taka tama ruwaye yanzu ga jabi sun ga abin da kace musu faqal antum alladhina qultum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza kaza kan ɗaya ce shi bai ƙara kullun dare sallah zai yi ɗaya ce kullun azumi ɗaya ce bai ƙara harme ku ne kuka yi wannan magana kenan jawabi na'am su ne sai ya ce ama wallahi dan nan ba mu iya kasan wannan ruwa ta zo siga daban-daban nan ne ikawa nafazin akwai yadda ke bayanin cewa kenan bayan sun yi mana magana sun faɗi abin da suka faɗi sai ka ce ama wallah kuma ce Allah shi ne ama kama ce Allah kamar abin da gama ka hankalinka za ka gama ta magana ka kawo hankalinka a kanta ya ce wallahi na rantse da Allah sai da rantsuwa wallahi inni la akhashakum lillah wa ataqakum la na rantse da Allah na yi ku jin tsoron Allah na yi ku kare dokokin kare makai na azabar Allah an ka kashe an ka takawa kusan bambanci kenan na yi ku tsoron Allah na yi ku kare makai na azabar Allah walakin ni amma duk da haka mai walakin ni kenan duk da na yi ku tsoron Allah na yi kare na man kare kan azabar Allah amma duk da haka asumu uftir ni rayuwata ina azumi wataran wata ran kuma in ci abinci dan ta zai azumi ka ce iya bai kashe ruwa ba kuma sha sha ruwa ka ce ba bai kara azumi ma gurin kuma wata ran wata ran kuma ya azumi haka yake wata ran ya ci wata ran ya sha wata ran ya yanke azumi gaba da ma kurin san ma ka ce bai taba azumi wata ran kuma ta azumi haka yake sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ina azumi kuma ina cin abinci wa usalli wa arqud ina sallah cikin dare kuma in kwanta in yi barci ina yi duka wata ran yi barci wata ran kuma ta yi sallah ko rabin dare a yau barci kuma ta yi sallah kenan ina barci kuma ina ina sallah ina barci kenan babu cewa rayar dare gaba daya da ce ba bai cikin rayar bai cikin sunna rayar dare kullun da ibada annabi ya kada kadan ne aka samu rayuwar shi kadan ne ba ce ba ɗaya ma cikin ɗari ɗaya cikin dubu kadan ne aka samu yayi rayar dare gaba daya kadan ne aka samu rayuwar shi ya ce ina sallah ina barci wa a tazawajin nisa kuma ina arme ina arme ina arman mata ne ma ta ta kawace kai ba ruwan garmace fama rage ba a sunnati falasa minni da haka wannan abin tsarin kenan da ake kan sunna kenan a yi azumi wataran a ci abinci a yi barci a yi sallah a yi arme magana kenan wannan duk wanda ya kyamace ka wannan abun bai yi shi mana wanda ya kyamace suna ta ga wannan abun ba shi ba ne bai yi ba falasta minni na annabi ta bai tare da ni nan me aka ce anan mana shari'a nan abin da muke da maka hujja anan wani malami ya kawo na hadisin gaba daya kan hujjar kurin kawo nafazin wa ta zawajin nisa shi ka zin kawo ruwa kurin ta ai babu muna magana babun an yi arme an yi an hana ba a san kin arme ba uzuri to nan shine kenan annabi sallallahu alaihi ya ce shi iya arme kuma a cikin abin da ce duk wanda ya kiyamata sunan shi yaga kenan shi ba zai arme ba ko shi cikin dare ko sai sallah ko shi kullun ya azumi annabi ce kenan bai tare da ni shi ne jawabi kenan ba a barin arme dan ibada kurni shi kenan dan bautan Allah mu mu aula aula ne ba mu sallah mu mu arme ba tsoron Allah bane ba kuma bayani ya ishe mu a ta ganin ga wani ya shi wani tsoron Allah ka jago gari ga su dai ahlul kitab ba su ɗora makansa abin ga irin abin da ya same su an san mutum ɗabi'ar mutum ɗan adam ce bai zuwa bai sha'awar mata ya ga suna neman biyan mutane maza ko kuma ba mabiya ba limaman mai mai limaman na duniya a duniya masu sanannu rabar masu kwararru a duniya sanannu an san sa a duniya amma aka same su da ana ɓoye ana ɓoyewa dole aka hutu aka ma duniya bayani kuma abin ya hutu daga tsakansu daga tsakansu abin ya hutu da ana ɓoye ana ɓoyewa sai da shi ma shugaban da iya ɓoyewa sai da ya zo ni magafara ta ɗaya mutane dubunnai an kai yaro a mai tarbiyya a wurin ibada a mai tarbiyya a sheshi na mai suke kuma ake limaman ne to ka kai ga wadda Allah ya halitta maka mace ka yi kiya ka ce kai mai bauta Allah ne kuma ka kana kana neman kashi ta kashi ka ga bai lalace barin abin da yake ka'ida ka abin kakar barin hanya ne aiki da ka ne yan uwa wannan shine hujjar kenan ba a barin armi haka kuma yan wa wannan ya karantar da wani abu ashe ba a ibada da ka kaga wannan kowa a cikin su ai kaga san Allah ne kowa ibada ce san Allah ne sai ibada da kiran niyya daga ba dai kuma san haka yake kirki daidai amma zan ce mishi a'a wannan ba sunna ta bace ra'ayin ku ne mura ina ku saba ma sunnata ku yi musu kashe duk wanda yake sunnata wannan abu yake ba haka bane ba bai tare da ni haka nan ba abota ma Allah da ra'ayi shine hadarin aiki da ra'ayi na na ga shi ne har akwai sauran sauran mutane masu cewa su wasu arme kai lakiya ne yanzu dai wannan shine magana a wannan wurin sai yake cewa ويجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه لعنته yace yakan zama wajibi din ce maka sunna ko an so aiko arme yakan zama wajibi ga mai ikon yin arman kana da dama ka yi ta hanyar biya matar bukata ta kwanciya da abin da take ɗawainiyar arme duk da wannan ikon ɗoke bukatar da kowane komi inda yake zama wajibi da za ka sha alanamsu la'anata in ji tsoron zai abuka cikin zina iya da sha'awar da in bi ba arme zai zina to ana arme ya zama wajibi dole li'annan zina haram domin zina haram ce wa kadhalika ma yu'addi ilai haka duk abin da zai kai ga zina haramu ne wa ma huwa muqaddimatu lahu duk abin da zai kai an aka yi shi daga nan za a kai ga zina haramu ne da haka faman khashiya ala nafsi da wuku'a fi hada wajaba alaihi rafu'uhu an nafsi dan haka duk wanda ji tsoron ma kanshi aukan wannan layi na zina kenan wajibi ne ya doke wannan abin da kanshi kenan ya doke gwamnati tunda shi da kai ga zina to kai nasa da shi kai arme fa in kan la yandafi illa bin nikah wajaba alayka zalika kenan hai zaman to ba za ka ture ma kanka ba har ka sha'awal hey da arme kenan arman ya zama wajibi yanzu magana kenan ya ce wa mana ajaza anin nika wa ragimu wanda arman kasawa yi amma iya so iya san arman amma babu hali irin samari yanzu mahi yawa ana san arman babu aiki babu kaza ana tsoron arman haka ake wakana da yanzu ba yanzu kullum ana tambaya suna tambaya kamar matasa kan hukumcin wasa da al'aura a hudu sha'awa duk mai gana bai kaka nan tana ce wani yan abu ne malamai magabata tana hujja ta haramta wannan mu'amala ta biyan bukata da hannu saboda Allah subhanahu wataala da ya ambaci masu imani ya musu yabo walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin yace fa man ibtaga wara'a dhalik fa ulaika hum al'adun Allah ke ambata masu imani ta waɗanda suke kiyaye farjinsu sai ga matansu ko bayansu wuri biyu kiran Allah wani matansu ko bayansu ya ce waɗannan ba a zarginsu ba mai zarginsu amma ya ce fama ne ta gawar a zalik duk wanda ya neman biyan bukata ba wannan ba mai wannan ba mata ba ba baiwa ba yana biyan bukata sha'awa Allah ta faula ka muna adun wani iya cikin sarki masu taka doka ta Allah shine hujjar malamai ke kan shi kan haramta wasa da al'aura abin da manzo za mu ga abin da aka ce mana in habbaka dama baka iya alman babu babu dama arman to ga abin zakai wanda bai iya arman kuma iya su an babu dama ya ce fa'ala bi som azumi za a yi ya ta hama azumi Allah hore ya ta addu'a Allah ka halin arme kuma a rage guri eh a rage guri don da yawa akwai guri iyaka haka na mutum shi ya shirya mata kamar shi zai yi da iri kaza kama kaza kama kaza kama kaza ji shirya ta kamar shi kamar shi da kera ta da yawa akwai mutane masu haka nan lai matasa iri ya wata siffa iri siffa kaza mai siffa kaza mai kaza mai kaza mai kaza ta wani cikin magwata iya ba da labarin wani malami ne wai ya shirya ya aika mishi da Allah ne mai mace kaza doguwa fara mai gashi yan asali yan dangi mai hali halin ma in ta yi ta hiso na da iyalai kaza zai kare da kamar kare da ne ta ɗan ka samu kamar magana sai mai da mai ce eh na ga jawabinka kuma na fahimci jawabinka da kyau ya ce amma abin da kake ka aiko mini in na gani in gaya maka in na samu zan saki mata ta uwar harme ta nima ba zan gaya maka ba kenan iya bukata a rage buri bangaren kama bangaren hatta misalin zai ce ai shi akwai misala da balaga uwaye a ce misali sai budurwa daga san wata zama ta ta budurwa ma a gane wani budurwa na zamani Allah yi wata wata budurwar Allah ta yi wata budurwar wala kuwa na matan zamani wata ta san komi kayan ta to kenan ka rage guri za samu ta saboda ta yi wata budurwar ka samu hankalin kwance kuma a nan muna magana ga uwaye su kuma sukan cutar da iya uwaye sukan cutar da iyansu misali da yawa a samu sarmayi ne iya da aikin da yake sana'ar da yake ina mai amina iya rike mace wallahi iya zama mace sana'ar da yake amma a ce sai ya shirya kudin da ake na maraya na balis shekara 700-800 na ake kuma kai ba a ce ana gwadawa ya kasa balis ɗaya biyu yana waɗi zama abun ana gwadawa haka suke ana gwadawa duk ma balis biyu ne an samu a hudu an kama wancan biyan ya kama an kama ta biyu ana ga abin kyama ne to shi zo ke yi ma sai ya yi balis biyan ko hudu masu taya a nan ya tsaya iya ta gwamnati bai samun halin ba iya haye girma da tsohon mai uwa shi kuma ta ce bai amma zawara kai ɗana ya manna ƙwarya haka ba wa mata sun sa aka zata al'ada da wani labari na banza da ya cikin al'ada mutane akwai kudin da kiyasan cikin hausa abin da ke cewa wanda ya araman wanda ya araman uwa mannan ƙwarya bai araman gobe kiyama za a mai kaza a kamar cikin abu da na banza ake wadi amma ka yi wa araman maka araman durawa da rukuba wani ƙarya ce duk shi ne kama kama na al'ada kuma shi dama ya je sabki abin da ke farla shi kuma kai musulmi za ka yamace abin da manzan Allah yi abin shugaban manzanni ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ka kyamace danka a ce wai abin kumiya ne dana ya mana ƙwarya to kina akwai bangaren rage guri ya kawo da yawa zama cikin gwamnati sai wannan magana da yayi ta wanda ya kasa arme ya azumi shi ma dai mai dalilin shi ya ce li hadisi bin mas'ud zai kama ka hadisi abdullahi bin mas'ud wanda shi ma dai bukharin ya kawo muslim ya kawo irin su abu dawud irin su tirmidhi irin su ibn majah sun kawo ruwaya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda abdullahi bin mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala lana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum liba'ata falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء Abdullahi bin Masud ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya yi kira ya ma'ashar shabab ya taron jama'al matasa matasa shabab shama shab matasa man istata'a minkum ba ta falsa waje duk wanda ya samu ikon anan alba'a malamai na tafsiri daban-daban daga cikin mamun tahawi kamar da hafiz mahasar ke ta cikin fitar bari cikin tafsirin alba'a wanda suke mafi kusa da ma'anar mai cewa in ma'ana ne alba'a iya da damar namiji ne iya da damar biya mace bukata ta kwanciya iya dokan ma'anar dokan ɗoyiniyar arme nan ce abin da ya zama dukan gaba da ya ce dokan munatul nika iya dokan wajen biyan bukatar da bangaren kuma ɗaukar ɗawainiya za ka ba ta masarki za ka ba ta ci ka ba ta sha dab da san alme iya bukata a ce kana da shi shi ne cikakken magana ba'a ba kurin ba wancan kaɗai na sha'awa kaɗai don wancan an zama na mara kwa watsiya za a shi kaɗai wancan kuma ka samu ko an baka ma ba gobe da wahala kenan wanda ya samu ikon kenan ɗaukar ɗawainiya na alme to ya alme fa'innahu shi ma'ana yin arma a gatu da basar ya yi ba ka damar rike idanka diyan da kake tsoron Allah in ba mace za ka kalla wani abin da ba shi ba zai ba ka damar kare idanka da ganin haramu shi ne ma'ana arman ya yi kuma zai ba ka damar kiyaye farcinka ba ka zina ba ya ce malamansa wanda bai sami ikon ba kinan damar istita'a sai ce nan kenan shi karanta da kai cewa ma'anar ba a cin wannan hita famin sada famin sada kenan ikon yin kenan duk abin da zai ka zai za ka rasa ikon yin arme kaga a ciki akwai wancan na maganar biyan sha'awa da maganar ɗaukar ɗauniya baka ikon yin ka kasa mai ikon to anan fa'alai da sauran sai ka ta azumi Allah hore fa inna lahu ja wani azumi kaman zama a ce daddaka kenan zai rage maka sha'awa iya rage karin sha'awa shine kun hanya kenan ba wasa ba da al'aura wannan shine bayani kenan akan hukuncin arme kenan ana nema a yi yadda cikin sunnonin manzanni kuma ba a so a bari in ba darura kuma yakan zama wajibi ga wanda ya san wanda yake tsoron afka a cikin zama to yanzu muna magana armi iya wata ce za a arama ko wani za a arama iyawa bangaren maza bangaren mata shine ya wani maka bayani ayyun nisa khair ayyun nisa khair a mata da aka ce a arma wani mata ne suka hi ya ce wa man arada nika falata harin minan nisa mata tawaffaru fiya hajin sifat ya ce wanda ke nihin armi to ya zaɓi ya diba a cikin matan ya diba waɗanda waɗannan siffofi suka caka a kanta ita zai arama sai fara maka bayani shi anan zai kaya maka siffa uku saura kuma uku zai kawo maka siffa ta farko ita ce a gaba an ta kuna za ta din ta zamanto ma'abuciyar addini shi ne babba ma'abuciyar addini ba kurin mai ilimi ba ba ilimi kadai ba magana ilimi kadai ma'abuciyar addini an ka samu da ilimin da koyon ba addini an ka samu haka nan ko a maza kullum da mutum ke addini har bangaren maza mai addini ba mai ilimi ce ba mai addini ma'abuciyar addini shi mace ya wannan magana idan wata ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo haka abu dawud haka ibn maja haka a imamun nasa'i sun karuwa ya ce لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكه المرأة لأربع أكن أرم ماتا دليل أبو هدو أكن أرم ماتا لماليا وتأكن أرميتا دم يكوديش ولحسبها وتقوم الأسليتي إما بنجداني ولجمالية أكن أرم ماتا سبو دكاوانتا wani diniya wata ka mata dan addininta sai manzo Allah ke baka zabi kai wannan adata abin da aka yi ake yi ne nan da yawa ne kowa akwai wani tadai ragun da kadai wurin kinta a he yake baka zabi kai yace faza farbi zati din ta riba ta da kai yi kokarin rike ma'abuciyar addini ta riba ta da ka asalin kalmar amanar a larabci hannun kai game da ƙasa to amma labasi kan kawo ta wani makalar ma'ana kamar karin magana ne a wajen da ake so ka rike wani abu da kyau kai abin wannan wanda aka can zan aka ja asalin karin magana kan bata kyau ne hana kamar na mata na talauci ne a kana kan sun zo da Hausa ya ce akai akai tsohuwa mai ce akan da dota ko akai tsohuwa akan da dota ce akai tsohuwa akai tsohuwa akan da dota kashe ta kiso yi mana a rike ka a kashe ka akan ra'ayinka kiran ma me za ka tsaya kan wani abu kashe tsohuwa kan da wata ai ba nan ne kashe da wani ba idan da wani kwakwa ce ga misali mutum yana wani abaci dan banzan dan banzan ka da kai kai zage shi ba zage kai ba kana ne yabo ne amma ta kai dan banzan amma kai aje ka ba zage bane ba yabon shi ne kai akwai wani abu a Hausa ma kina haka a larabci akwai kalmomi da ana faɗin su ba ana ne ba ainihin kalmomin sai wanda san ma'anar da al'adar larabawa da karin maganar larabawa sai maka fasara abin da ke ni ka ci dan banzan shegen eh shegen to kwaci ai ai ya zo a dubu ya shigo a dubu akwai wani alal ba jirgi ba akwai wani ta mil alal in ba jirgi ba amma sa abin kada ka zo da gudu ka ci ai a dubu ya shigo to kida irin wannan suna buƙatar ka san asalin su na kake magana da su kenan wannan kalma ce ake kata wajen abu ana nema kai wani abu to shin kai tarbata da ka kenan annabi ya mai ishara ka rike ma abucin addini ma me za ka rike to nan kenan wai ba dan ba an hana arman mai kyawo ko yar asali ko mai kyau kai ko yace mai dangi mai dukiya kai nan ana so a gabatar ma da ma'abdini shine a gaba kan samu ace ragon mala ga mai ga arha ko ga mai ta ga mai ga arha ga mala akan samu mai kyau ce kuma addini ce akan samu mai kyau ce yar asali ce akan samu mai kyau ce kuma mai ka ce ga dukiya akan zama kana amma da ya zama addini shine a gabanka shine burinka kakka wuta addini a geye kamar da ake ayo kurin shi tun ta mace kurin shi ke ma me za a yi akwai masu wannan ra'ayin tun ta birge shi kurin da baro shi kana da kurin da muke wuce to wannan kenan yanzu ga abin da ake bukata ka abuci mabucar addini sai ce an ta kuna fikiran kuma abin da ya zama to budurwa ce ita tahi ita tahi ya ce amma yake maka bayani illa an ta kuna lahun masalaha sai in aka wata masalaha daban da ku inda zawarar take yin budurwar shi ne ka magana masalaha ko zaka mata dalili akwai zai zaɗa nan sallallahu alaihi wasallam ba shi ke magana ba amma ta shi gaba daya ya ce budurwa dukkan sha biyu za mu ce da yawar ma duka sha biyu ɗaya ce aisha cikin budurwa duk zauru ne kina ko wata matsala jama'a akwai dalili akwai inda zaura take nuna amma haka an harce ga an budurwa me ya shiga mun magana budurwa sai ke cewa ya wannan magana da hadisi jabir bin abdullah wanda zai ga maka magana ta budurwa da magana zaura on hali duka a zaka amsa akan wannan ruwaya wata tamam wannan ruwaya imam bukhari ya kawo imam muslim ya kawo ta haka kai bukhari ya kawo muslim ya kawo ta da sauran wurare nan nan ta sunna haka kenan su abu dawud tirmidhi duka sun kata sabu sunan duka wannan hudu sun kata abu dawud tirmidhi da sahibin majah sun kawo ruwaya bayan bukhari da muslim yace hadisin jabir bin abdullah qala تزوجت مرأة في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت قلت نعم قال بكر أم ثيب قلت ثيب قال فهل بكرا تلاعبها قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن قال فذاك إذن إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك yace jabir ki labari yace na ya arme tazawwajta mar'atan fi adad zalama na arme a zamanin manzala yana raye sallallahu alaihi wasallam da ne wannan arman falakitu nabi sallallahu alaihi wasallam yana game da annabi game da annabi sallallahu alaihi wasallam na game da annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzala ya ce mini ya jabir ya jabir تزوجت كارمي جابر كارمي قلت نعم نتش ايه انا ارمي هذا انا ايه غرم انا بيسان بيار ما هيدي باشا لابار يا ارمي كما اصلا ابن دكي جابر لا عبد الله بن حرام وشي كما كوزنك annabi ne sai kuzanka annabi ne kuzanka annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuzanka shi ne sana kan ɗaya dan mace dan ne zaki shi dan dan safiya ne a takaice ne kenan matsayin jabir ya armi annabi annabi bai labari ne ce na armi su na armi kai yanzu kace kai ba ga ba liman kai liman guda ba ga maka ba armi wani kai armi ba ga wani ba to yace mishi na armi ce to arman da kai bikir an sai budurwa ce ka samu ko zawara yace a sai mu zawara ce samu ci fahalla bikiran abad da ka abu duruwa mun da ka wasa ita mana komai ka kowa mata shine abin ke wasa kenan mata kai wani wani ka wata abin shi daban ka abu duruwa mun da za ta kama wasa kana mata wasa yanan kan yace haka ne shi da alman budurwa sai ya ce musu qultu ya rasulullah da ce ya manzon Allah inna li akhawat kenan babansa da ya mutu ya bar mishi ɗan uwa mata fa khashita an taqulu bayna bayna ina tsoron ina mai sa'ar su a samu matsala a kawo tsakanin ita da ni da yan wani a samu matsala tunda za su ce ba ta iya jimura akwai abu da zai kasance nan kaga anan kenan babbar mai hankali ta shiga hankalinta za ta yi daɗin zama a tsakanin ni da yan wana magana kenan da ya sa bi ba qal ya ce fa zaka idan eh a wannan kuma abin da kawai kenan haka ne abin da kawai magana ga anan haka ce heke ce mishi innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha mace ana arman mace akan addininta da kyawanta da dukiyarta da kyawanta amma kai fa alayka bi zati din ina maka umarni kulawa da rike mabucin addini tarbata da ka mana kula hannun kai kamar kasa mana da ina maka lazimtar rike wannan mabucin addini kuma ka bayani mana mana wannan kalma ta tarbata da ka yace an takuna waludan kuma wannan mata ana so ta zamanto mai aihu mai aihuwa aji ya ce ya wannan magana ita ma dalilin ruwa da abu dawun haka imamun nasa'i suka ruwato ya ce anin alhadis anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم an zubin maliki ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana tazawwajul waduda alwalud ku anmu mata masu so masu sanka masu soyayya masu gwada soyayya ko masu aihuwa kaga hikimar amin kenan mai sanka ba arman dole ba wani kara kai mace ba arman dole kuma dama asalin an gina arme na rayuwa ta zamantakewa ta soyayya Allah subhanahu wa iya cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya ce daga cikin ayoyin shi mun sanya muku mun halittan muku matanku daga jikin jinsinku he ka sababi illar da ta sukunu ilaiha don ku samu nutsuwa a wajen matanku nutsuwa ta rayuwa ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama mun sanya soyayya da tausayi tausaya mu juna tsakanin hakin asalin amame da ma abin na soyayya in ana so ake in ba a so ka a yi shi annabi sallallahu alaihi ya tada arme na budurwa haka na zawara wanda aka yi ba soyayya wasu kan daga zaman gashi da gamsha zamu ga kam kam gam ya ga gamu gayi a jama'an na masallaci a takaice dai ana buƙatar su kun babu wawa a maza wawa a maza wanda wai iya sama da bata san shi ko yi dole ya arme ta ba wawa irin shi wawa irin shi kamar Allah wawan namiji ko sakarar namiji ba a san ka ce wai kara ma ka je kai wayanta a ga wannan ko da kai kai kuma kama ta ba wa wani wannan wallahi a cikin rayuwa to kai an ana so ma ana ba ida ba ana so ma ana san kamar tana ta kai ko rijiya wani ko rijiya ma zaman da ake kai ya da suru ka je ka ce mutan ka ce kai kara ma haba Allah kiyaye Allah kiyaye musibar ce Allah kiyaye hauka ne gurin haukan sha'awa ne tsakanin sha'awa kenan ku aramin wadda take son ku kuma kuma a cikin mai aihu alwalud kaga da hikima aramin aihuwa ke so ba juya ba sai masu man juya ka ta aihu da irin ra'ayin da aka samu na kuku aihu ko yawan kaka a nishi adam ta aramin aihuwa ya ce fa inni mukasibu kuma lumum ina neman fa inni mukasibu kuma lumum kira na iya so gobe kiyama sama al'umma masu yawa wannan hadisi ne za ka malaman furoje suna ta mai tawili mai malaman furoje wasu dole sai an dace da ra'ayin turaka ayyun ka ai hadisi ma da kawai mu tawili ana ana ne wannan kaza ka yi masa tarbiya ka biya masa lakol ka biya masa tiribi ko yau su kaza kaza yadda musulunci bai san tarbiya ba ka ga musulunci tarbiya wannan abin wannan mutane suka lalace dama an ga islam tarbiya ai duk musulmi san mai tarbiya tana cikin abu na wajibi ba ya gashi ba ya su kama kawai hadis hadis ma da ka aron wata ayu ana ne ya za ka iya waye don abu ne da ake ba kai wala yawa kullum mu gane musulunci wallahi abu ne a hili mutane ragwanci ne ke sa mutane barin shi hanya me ne ragwanci yau abin da ake samu a san samun na musamman yau Nijar yau Nijar abin da ake gaba a yanzu tura suka saka mana tsaye in waye zo Nijar inda bature ne ko bankin duniya ko fmi kince kowace za ka babban gudun su wai wai kun yawa shi amma baki wata shekara da banki mun ya zo nijar sai yake magana wannan masala ta yawa ɗan san yawa kai ka tuna daga tambayi labarin ƙasar kore girman ƙasar su bai kai jihar da magaran ba miliyan nawa gare su ba su da komai arziki sun kawo suke yi amma da suka hasicin da waje su sun rayu sun rike ƙasar su mun yi su girman komai su me takaici suka himu da neman na kai amma mu ya kan samu ragonci ba za ku iya ba kuma za ku iya ba mu muna da petrol muna da ƙarhi muna da iranium da arzikin Allah ya na arzikin duk muna da ga tambayi jaban japan japan suna da mutum miliyan 150 ba su da ƙasa ba su da girman ƙasa ko rabin musu girman ƙasa haka fit wanda ke wurin noma dan wani masu nan da shekara 20 sun shekara 20 ƙasar karanci hili babu a japan ana magana 'yan mitar kare 'yan mitar kare ba ba kare na ta wani ba ƙasar mitar kare 'yan mitar kare a japan sama shekara 20 girman kan labari iya kutan disar sakat miliyon kamu babu hili amma a wannan wurin suke yin noma su ci su koshi har aka Nijar ana rigima shinkawar Japan ko babu rigima Nijar har za ko da sai nan nan iya nan a wurin jinsis na shinkawar Japan sun ci su koshi sun kawo ba kuna rigima da ta kun mu lalace kun mu lalace wala lalata take kawo sa mutane kasala kun yawa a ba mutane a ba mutane kuzarin neman na kai eh a noma a gyara a sana'a kasinan ko amma mai da gani amma mai da kasancewa ragwanci ne abin da ke bayan hili a zahiri yau yana duniya yau ka yi arzikin duniya gaba daya duk masu ke gaba tattalin arzikin duniya masu yawan ne aljanu ne daga sama suka samu mutanen kamar ku duk yau masu arzikin duniya ka ɗauki misali ita misali amurka ka ɗauki ga cana ga cana ba masu amurka mata ba take ga cana mahi yawan sun su mamaye yawan amurkan ma ga cana ga india ga indonesia ga brazil duk masu yau suna gaba a gaba suna gaban arzikin duniya yau nana konsumata da kana wage kurin wai wai haba dan wa wallahi kullun lalace ki kaman haka ne a sa mutane takeici neman na kai akwai mutane a hanyoyin neman Allah ban baiwa da yawa Allah ba da adam ni'ima da yawa ta neman na kai wanda wannan kawurin ne yake cewa kuma kalmar bi kyauce kullum muna kata ta mawo na cin wanda ke cewa dan cana iya da hannu biyu ya ce haka ce wata kalmar Allah wadan hannun biyu da zai kasa ce da wani ya ce da kanshi hannu biyu ce gare mu hannu ɗaya wannan ce ɗan cana hannun shi ɗaya zai ce da kanshi ɗaya wannan zai ce da wani kuma haka wani hili ba su kwanta a hali su yi koyewa duniya amma sun sha shinkawa cana a Nijar India mai take bima cana saboda mutum miliyar guda sun ci sun sha sun kawo a nan garin akwai shinkawa India a nan garin akwai shinkawa India to yan wanke nan kurin a sa mutane kama ya turawa su lalata mu samun na kasala ba za ku iya ba kullum mu yan babu kullum mu zama yan bara Allah ya da mu kenan annabi ce ku armi mata masu soyayya wanda suke aihuwa fa inni mukassirukum umum ina zanyi gogurmayya ta al'umma gobe kiyama a hilin kiyama san da al'umma ta kwarai dan an san tarbiyyar da lamiya yanzu ne maganar cewa kenan irin matan da za a arma ga su wadda take mabuciyar addini wadda take budurwa inda wanda dalili wata maza wadda wurinta daban kuma da take ma'ana mai aihuwa ba mara aihuwa ba sai hi iya magana hiyayya ke ba magana ba hiyayya waɗannan su yi to yanzu mun kare magana matan da ya kamata he ce kuma ayyu rijal khair su kuma a mazan wata kala ce suka yi mun ji mata su mazan irin wa da wa za ka ba diyarka dawa-dawa ke za ki arma ga su yaniyar su ya ce wa idha kana ala rajul an ya taharra minan nisa ma wasafna fa inna ala walil mar'ati an ya taharra li nikahiya ar-rajul salih yace idan mun yi magana namiji ga irin mata wanda muka siffanta irin su ya kamata ya arma to haka a lokaci guda an dora ma waliyin mace shi ma ya diba ya zaɓa in zai armar da waliyyar shi ya ba mutum na ƙwarai ya wannan magana akan wani dalili ya kawo wannan ruwa ta ya roto cewa ya ce lihadis abi hatimin muzani ƙal ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man taradawna dinahu wa khulqahu fa ankihuhu wata wata ruwaya fazawiju da ya kwaya tafata yace illa tafa'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir wata ruwaya fasadun arid da ya tafata manzana sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ja'akum ana magana masu diya mata wali ya kace ya kace kan kace wanda dai duwaka zaka bada kai ne waliyinta ga wani manzana ga maka sallallahu alaihi wasallam idza ja'akum man taradawna dinahu wa khulquhu idan wanda kuka yarda da addinin shi da halin shi sai ya zo muku iya neman waliyarku ce fa ankihu kurin ku armar da shi nan bayanin sallallahu alaihi wasallam kuran abu biyu ne addini da hali na kwarai addini kaga ba a ce ba ilimi da yawa wani muka samu ruduwa tauron fiye kan wata mas'ala a wani ai malami ne malami ne ilimi ne kai ai yali malami ne ai mahaddacin qur'ani ne hadisai wajen dubu nawa ai suna ma masu wazi a gari sun mai masu wazi a a ba na bana kadi aka samu mutum malami ne amma bai halimi kyau malami ne komi ga qur'ani ma aka gaba da iyaye wadda hadisan amma wajen zamantakewa bai daɗin zamantakewa akwai yadda cikin haka ne akwai mugun hali ga komai addini ga ilimin ga komai ilimin ka amma bai hali mai kyau na zamantakewa tsakanin abokai ne tsakanin matan ne irin zama da ke da mata akwai su kana sai cika da iya malami kwanci da yaka a ba ce ba dan iya iya malami kwanci ahli sunna ne eh ahli sunna na kila da ba ahli sunna kake amma abaka hali mai kyau ya baka diya ya ya hana ka haka ba abin da nake da dama dama an wannan dama nan muna magana da musulmin a musulmin ake magana kai da aka yarda da irin addini da halin shi addini da hali na kware a ce kana addini kai aqida ahli sunna kaje ka ahli sunna ne kware ba mu ga ba ba ba ba da aqida san fusa aqida ga ilimin da akwai amma baka hali mai kyau kai anaka ta gyara haka musulunci abu biyu bada addini da hali ka kun bayan magana ilimi ka kun ilimi ba aiki ilimin mu he mai aiki kun bayan mai aiki ma he da hali kware akwai da bangaren ibada daban ya mutum ga yawan sallah ga yawan azumi ga komai akwai amma wajen hali duk ne sun gamu kinan ba ilimi da mun rufe da shi kullum musulunci ba ce ilimi ba da dama ai musulunci da me a ce gaya ilimi ilimi ba shi bane ba gaya ga masu imani ilimi ba gaya bace ba ilimi wasila ce hanya ce ta kyautata ma ibada ka gyara ibadarka shi da ya ilimi wasu da ilimi a zai zama kaman a zai zama kaman kwalliya yanzu abin ado ne a ce ina da hadisi kaza ina da ilimi qur'ani a kaina na kaza a asalin ilimi gaya ce hanya ce wanda za ta gyara ma alaƙa da Allah mahaliccinka shi ne asalin ilimi ba mana ba wani a yi ado shi kurin a a gaya ce kai ka gyara naka ka gyara ma wani alaƙa ce da Allah sai ya yi magana addini ba kama asalin dama addini na kwarai da ilimi amma gayar abin ya magana gaya gaya addini ne kai ma'abucin addini kuma wanda yake kuma da hali huluk ya tukinan irin wannan in ya zo na maɗiyarku ga addini ga hali ko arama mushi ya ce illa ta fa'alu idan ba ku aramawa ba mai wannan halin da ya zo neman ɗiyanku ga addinin ga hali na kwarai kuka ce a'a ƙabila kaza ne ko adiba wata irin sana'ar ce gidan kanshi ne yanzu haka sukewa gidan kanshi ne ko haya duk suna yi wallahi gidan kanshi ne ko haya ce yake dan kwantara ne ko kutitilar ne duk sai yau jage wannan ya zo bintuka dan kwantara ne ko kutitilar ne duk ta ake wallahi ta san dan kwantara akwai matsalar saura bai sa gari ba kenan ko kabila kaza ce kenan yanzu an kuka ki hana arme na magana ke annabi ke magana idan ba ku ba da arme kan wannan ababe ya ce takun fitnatun fil arad za a samu fitina a saman kasa wa fasadun kabir da banna mai girman gaske ba ta kasancewa ba ta kasancewa kan wannan abin Allah shaidu mu sai ya ce wala ba'asa bi an ya'rida al-insanu binatahu aw ukhtahu ala ahli khair kun babu laifi mutum ya gabatar da ɗiyan shi ko ‘yan uwan shi ga wani mutum na ƙwarai ba laifi bin musulunci an ce ahalar khair ɗan wa anan zamaninmu na yanzu akwai matsala don mutum ba ci addini ba ya ga zama matsala ko a kewa ne ba na shi ba wai ke ba na shi ba na ke ba kaga zai mata guri mata rana ne ya kula mana kun da ne kula jini wani ya kurin jini wani ya sa kurin na ƙi na gani albaki abinci da kundin baki da babanki ya bani shi dole na rama kaga wanda zai ka zama wanda ya kula kanci wanda kasan mutumin da ya san addini mutumin kware tunan akwai magana hulukan hali wannan wannan gorin ba kenan mutumin kware na mace magana kenan babu laihi ka gabatar da ya ka waka ga wani mutumin kware kuma babu laihi ya ce a ina goma da so ba duka ba laihi ba ka kaka damu kuma ka samu damuwa ya ce a ba wulayin komi ba matsala ko daya ya ce ya wannan magana li hadisi bin umar an umar bin khattab shi ne ta'ayyamat hafsata bintu umar bin hunais bin huzafa a sami wa kana min ashabi rasulullah sallama fa tufi bil madina wannan magana zai yi ta kashin wata ruwaya hadisin abdullahi bin umar ya ba labarin umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin da hafsa diye shi ulmu ne daga baya ta zama ulmu ne lokacin da hafsa ta samu kenan mijinta ya mutu hunais bin huzafa da ya mutu a madina bayan lai mai cikawa ta zama zaura yanzu kenan batta da batta da miji umar bin khattab sai ke ba labarin faqala umar bin khattab fataitu usman bin affan fa'aradtu alayhi hafsa ina isko usman bin affan umar yace ina isko usman bin affan na gabatan mai da ina so ka almu hafsa kin diyatar hafsa ka almeta sai faqal sa'anzur fi amri usman ce zan zan shawara zan diba an gani nayi ko ba nayi ba ji usman sai ya ce falabistu layali umar ka ce na dan zamna dai ne haƙurin ina jiran usman ya ban amsa yan darare sun malaƙe ni sai muka gama kuma da usman faƙal sai ce mini kada badali allah ta zawaj yau mi hada gaskiya na shawara ga kuma bai kamata ba in yi armi a wannan lokacin bana dama armi a wannan lokacin kwaram ba zan yi armi ba haka usman ya gama umar bin khattab shikenan kali umar yake cewa falakitu ababakar siddiq bayan usman bai doka ba kuma ne ne abubakar siddiq faqulu ta ce ma abubakar in shi'it zawajtuka hafsa bint umar umar abubakar kana so mu arma maka hafsa ya umar kai abokin shi ne ba zan bace ba karmi da abokinka ta ce ma baba da ne baba amma ka zo kuma baba kana baban su da ka da ka ce baba eh kana so arma maka hafsa ya umar ita ma abubakar fasa mata abubakar abubakar shuru falam ya riji ilashi bice ma komi ba ba magana zan diba ya shawara ko ba na yi ya shuru ya kyale wa kuntu auja da alayhi minni ala usman to gaskiya abubakar ya yi ban haushi ya yi bata mare bice ma ibice akwai kyale ne gurin ya kyale to ta um abubakar ya haiban haushi ya jin na ya bacin rai kan kan kan kan abubakar akan usman da shi ya ga mun ga abin da yake ciki na ta masa shawara kuma shawara ce mun gashi yanzu bai arani ba amma abubakar yake cin wani kyale yace falabistu layali na dan jima ne hakuri da yan darare yan kwanaki kenan bai ce mun komi ba sun khatabha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ana nan a lokacin ya manzon Allah ya shiga ya magana he ne ma'armanta ba an gare ba fa an ka hatuwa iyawu he na armami ita da masa fasha he na armami ita falaqini abu ka abu daga ba abu ka magana abu ka ba na arma ana nan nan sallallahu alaihi ita sai muka gama da Abu Bakar kuma su fa qal sai abu ka yake ce mini la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya hafsa falam arji ilayka shay'an ita iyawa umar iyawa kaji haushi na lokacin da ka gabatar min da hafsa ban ce ma komi ba iya ka haushi na ko yas da halici ya ce na'am eh kwarai ke na kama haushi na ji haushinka sai abubakar da abubakar fa inni lam yamna'ani an arji ilaik fi ma aratta alayya ya ce ai ba abin da ya hana in maida ma amsal abin da ka gabatar min da shi in ce ma kaza abin da ya hana ni illa anni kuntu alimt anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad zakaraha falam akun li ufshi sir rasul sallama yace abin da yasa yace ni na san ina da masaniyar manzon sallallahu alaihi wasallama yayi ya mun maganar arman hafsa wannan ni da shi ne muka yi maganar ya mun maganar iyasa arman hafsa tsakanin da shi a lokacin nan da ga mu umar ba kuma ga kuwa ba amma ni ya ga maganar abokin abokin ya ga mishi yasa arman hafsa to yace ni kuma ba zan bude ba sirrin manzon Allah ga mashi in ga maka annabi santa dan har ba yake ta ba ba zan ga maka sirrin manzon Allah ya annabi santa shi sai na kyale bai ce ba ina so ko ban na so na shuru kaji dalili eh yace dan annabi shawara ta annabi yanke ba ya ana magana ne dai sai yake cewa walau taraka har rasul sallama qabiltuha inda manzon Allah ya bari da na amsa ka ke da zai bi shi bice bai so ba iya annabi hasa kuma ya ce ya ce kuma iya so annabi hasa ce so kaga baiwa shi sa ki nace na kyale ka bai ce ma komai ba amma inda manzo Allah sallama ya bari ce wallahi da jima da na karba kaji magana sai yanzu wannan ruwaya da Imam Bukhari ya ruwato haka Imam Nasa'i sai an-nazar ila al-makhatuba an-nazar ila al-makhatuba ma'ana dibar matar da zaka arma babu lai ka diba ka ga in ta maka ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها ba wanda ya sa a ran shi arman wanci ya sa kansa arman da yawa ne ko wanci kansa armanta babu laihi kahin ma ka je ka yi maganar a zamanin a daddale ka da ita babu laihi ka mata sata kallo eh babu laihi ka mata sata kallo a sace ba sani ba kalle ta eh kayan ka je ka ce ka hausa iya sa matsala shi ne magana anan babu laifi ka mata sata kallo amma Allah samun waka ka jin hujja ce ta kallon ɗaya mata ka kalle ka kalle ce gaba daya ka ce ayi yawa karama Allah samun waka ni tsakani ga Allah kayi ne da ni arme ne dan ka ga iyawa kaza ce ta maka kaza a ko wannan balai ka mata kallon gafara ba sani ba ka kalle ta me hujjar kan haka shi ma ka maka hujja ruwayat imam ibn majah ruwayat din da ya tabbata yace li hadith muhammad bin bin maslama qala خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا علق الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها Muhammad ibn Muslim yake cewa na nemi khatabi mar'atan na nemi arman wata mace faja'altu atakhabba laha he nake ladewa inda ba ta san ba ina kallanta eh hatta nazartu ilayha fi nakhalala har naje wata tana da garka ta da bino ina ce garka nake dan labe bayan ita ce ina dan kalle ta gani in tayi nake ɓoyewa don in kalle ta iya wannan abin sai wani ce mishi a a ta fa'alu hada wanda sahabar zuwa zama kai sahabi guda ga haka sahabi guda ga kallaɓe a kallaɓe mutane ya kada shi kai sahabi guda rika haka kada lalata kallon kallon mace ta sata kallo kai sahabin guda daga cikin alisunna guda wani ne ga alisunna a nuri ya laɓe ya hirna wata ya ci a wanda kai alisuna guda kai haka ta kasu na ta nemo neman shiga ne ba wani gata ba gaji su ta sai neman shiga ta ne ba ni gata ba ne ba lahiya ba shi ba suna shiga ta ba shi gata ba ka shiga harkar shi aka suka ta ya ce kowa kwace ka da da wace wai wai wata ya ce ma da ka da alisuna guda ka da alisuna guda ka da alisuna guda ka kana wai da alisuna guda ka da alisuna guda ka kana kana ba san da abun ke asan nake me a ka da alisuna bai haka an ahli sunna bai aikin banza shine ka kenan kai ya ce kai ahli sunna guda ka ka kaza to kenan wani abu ne kenan yabo na kware to kenan sahabi kai sahabi guda za ka rika haka sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mushi a ga dalilin shi kenan ba kan zargi bane ba yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza alqa Allahu fi qalbi ri'in katabat mar'atan nan manzo Allah yana cewa in Allah ya jawawa wani mutum san arman wata mace fala ba su an yanzu la babu lahiya kalle ta ka ji hujjata da dalili na yi kakkai na gaba ma kace na ya sabiya kaza ga dalili na hadisi gare shi wa ana magata bin shu'ba qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naga lokacin ya taiko Allah kai fatan lokacin ya kare naga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh